أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام عليه وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن بإذن إلى يوم الدين سبحانك ما لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara saduwanmu a wannan markazi mai albarka markaz adda'awatu ila Allahi wa rasuluhu wanda yake karce dispensar garin zandar jamhuriyar nijar insha Allah ci gaba da karatun na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara a yau muna 11 da watan safar wata na biyu a kalandar mu ta musulunci shekara ta 1445 bayan hijira ta manzan tsira farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka ya zuwa birnin madina wanda ya dace ko kuma ya muwafaka da 27 da watan otis wata na takwas shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka faɗa muna cikin suratul baƙara mun zo aya ta 34 a suratul baqara ba tare da lokaci ba akramakallah tafaddal mashkuran ma'juran
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا أنت وزوجك الجنة وكلا منها وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه شر ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يجي وقلنا يا آدم sai muka ce ya kai adam munada buza mabniyun ala dam wa qulna ya adam uskun ya kai annabi adam zamna anta kai wa zawjuka aljannata da kai da matarka na dawowa ku zauna a cikin aljanna wa kula minha ku ci a cikin aljanna ragadan ayalwace haisu shi ituma duk abin da kuke so ku biyin sai dai wala ta karaba hazi shajarata kan kusanci wacce itace yayi ta kuna min azzalimin sai ku kasance cikin azzalimin a nan malamai suka ce allah ya fifita annaba adam da abu biyar na farko nan allah ya ce wa kulla ya adam kun an tawa zaunin aljanna annaba adam ka zamana da kai da matakka a cikin aljanna karamci ne ko ba karamci shi da ya taso mace aka yi zauna a aljanna a cikin aljanna allah ya ce zamana ka zamana yadda kake so da shi ne aljanna to kuma karamci na biyu inda Allah ya ce inna Allah astafa Adama ala inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin inna Allah astafa Adam Allah ya zaba Adama Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin wa aka fara kawo Adam inna Allah astafa kenan Allah ya zaba Adama Adam wannan karamci kun ga na farko an ce zauna a gidan aljanna na biyu Allah ya zabe shi to kuma hallobar da wannan Allah da hannun shi mai albarka ya mulmula annaba Allah ya ce qala ya استطعت أن تسجد لما خلقت بيدي نعم.
أستكبرت أم كنت من العالين Allah ya ce kai iblisu ma mana aka an tasjida lima khalaqatu bi yadayya miyala ka kai sujada ga wanda na mulmula shi na sarrafa shi na mulmula shi na kera shi da hannuna ina fata ku. da hannun Allah mai albarka Allah ya mulmula annaba ina fata ku. khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marjin to lokacin da Allah ya mulmula annaba Adam sai aka mulmula shi kaman kasko in ka zo ka kwankwasa ma ya kaji kwaskwas lokacin ba fusa mai rika to kenan yanzu karamci na uku kenan na farko Allah ya ce ya zauna a gidan aljanna na biyu Allah ya zabe shi na uku Allah da hannun shi mai albarka ya mulmula shi na hudu Allah ya ce a rai ne hallo daga Allah ina ba za mu yi Allah ya ce rai ne gare ni daga gare ni direct Allah subhanahu wataala ya busa mai rai ina ba za mu ubangiji subhanahu wataala ya ce shi annabi adam rai ne daga Allah ka san me rai daga Allah ma'ana da Allah ya kirkira shi ya halice shi ina ba za mu sai ya busa mai rai daga gare shi ka san duk sauran ku yanzu ai rai ne daga Allah ne amma kuma he da sanadiyyar sababi ko to shi dirata ne ku ai an yi intifere ne idan aka bauta hanya ne ko to shi kuma annaba adam ina fata mu shi annaba adam Allah subhanahu wata'ala yace shi wa ruhun rai daga gare ina fata mu ubangiji subhanahu wata'ala yace rai ne daga gare shi to wannan shine karamci na dawa na hudu karamci na biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma mala'iku su faɗi su mai sujada wa izu kunna lil mala'ikati sujudu li adam الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس عبى واستكبر وكان من الكافرين kun gani Allah ya ce wa kunna ya adam wa izu kunna lil mala'ikati sujudu kultuna lokacin da muka ce ma mala'iku ku faɗi ku yi sujada ga annaba adam ina ba ta muku sujada kenan faɗi wadda Allah ya ce su mala'iku su faɗi su sujada ga annaba adam kenan don a nuna mu shi annaba adam eh don a nuna mu shi annaba adam Allah ma ya sa mala'iku su faɗi su mai sujada wannan karamci ne ko ba karamci ba mala'iku wa su faɗi su ma mutum sujada karamci ne ko ba karamci ba ina fata mu yadda wannan shine karamci na uku ayar da nake so in kawo ta cikin suratul hijr Allah ya ce fa iza sawaitu wa nafaqtu fi سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له
sajidi fa iza sawaitu wa nafaqtu fihi min ruhi Allah ce idan na daidaita annabi Adam na busa mai rai daga gare ni fa qawlu sajidi na kuma malaiku kuwa da kuma su gida kenan Allah ya karramta annabi Adam ya fifita shi a bisa sauran annaba da abu biyar na farko Allah ya ce zauna a cikin aljanna na biyu Allah ya ce ma malaiku kuwa da kuma su gida na uku annabi Adam Allah da hannun shi mai albarka ya mulmula shi na hudu Allah subhanahu wataala rai ne daga gare shi shi annabi Adam na biyar Allah ya zabe shi wanne ne ba wanne ne ba duka zaɓi ne ko shi ne nan Allah ya ce wa ƙulla ya adam sai muka ce ya kai adam usukun anta ka zamana kai wa zaujuka da matarka aljanna ta cikin aljanna kun gani ba nake ce mana lokacin da annaba adam da shi gare ne a cikin aljanna shi ɗaya ne amma da yake shi ɗaya ne yanzu duk daɗin aljanna da yake bai da mace wallahi gani yake a tawaye yake ya tawaye yanzu sai da aka halicci na na hawa daga jikin shi sai sabulu zuwa cikin gida aljanna to kenan gwamro a cikin aljanna yana da matsala to ina gwamro a zannar tabbatar mu Allah subhanahu wataala yace wa kula minha ku ci cikin aljanna ragadan a yalwace har su ci ituma duk abin da kuke so wala taqrabu hadhihi shajarata kan ku kusance wace itace itace ba ka gani ba aka ce su sha ne su sha araba ba su sha kankana su sha banan su sha ishi gashi na aljanna ga kafur ga salsabil ga zanjabil amma duk da haka wa kawai guna aka ce kasance shaidan ya zo fadallahu wa bi guru yake rudar da su da rudu ya ce kada Allah kuma wanda ita ce ta kudan da na ta mana kudan ba ma daɗi wa gare ta guna daɗi gare ta daci ma gare ta yanzu sai Allah ya halatta ya halatta ma madara ya halatta ma zumuwa ya halatta ma kaza ya halatta ma rago ga yi ga ka- ga lemu ga kankana ga arababawa ga banan wadda ita banan ita da yaro da tsoho da dan jariri da mai layiya da marar layiya ita da wani banan ta yi kama da abinci ya aljanna ko kana rikin layiya ya kasha bana amma wai kawai Allah ya ce ma kakka shakiya sai ka ce a sai shi da ya rika tira kai giya ho ba da ba gare ta bata da dadi wi wi bata da dadi wallahi wi wi bata da dadi ina fata mai da eh wannan madarar su guda ya bata da dadi ga madarar Allah mai zaki amma sai shi ya sa ma kawai sha ai dan wani wayewa ne ta ba bata da dadi ko tana da wallahi duka basu da dadi alade ga kaza alade ka san ina yake rayuwa a cikin kashi shi ya inda ba cikin kashi dan ya yi rayuwa ina fata mai da wannan ban nashi ina fata mai da na ji to in ka ce mai gare tumkiya tana da mai saniya ragumi rago zomo shi lai shi naman zomo an yi ittifaki layiya ma yake kara wallahi madaman zomo shi maganin diabetes mai tabbat kawai naman da nama akuya shi sa ya annabi muhammad ya yi zan karfasa ta akuya ya yi zan karfasa ku yanzu kana kasashen laraba kawai dai kaga an kamo akuya malam akwai wani kashi da suke kawai wani dan rami ne yaki gawayi ne ba gas ba gawayi ka san duk gashin da za a yi na gawayi ya yi na kolu ya yi na hinci barantana na gas na ice ya yi na gas to na gawayi shi ƙarshe sai a zuba sai a kawo wani a rihe sai a yi farin mintuna sai a rawo sai a gudu inna lillahi wa inna ilaihi yadda ka san tuwo haka na mu ina fata muku gashin da na rago da na akuye duka ina fatar fahimta to tun da dai tafsiri muke kama koma wajen kuku Allah ya ce wa kula min min har ragadan ku ci a cikin aljanna a yalwace hai su ci to ma duk abin da kuke so wala ta karba hazi shajarata sai dai wace ita ce ga ku kusance ta ita ce kula fa fa ta kula min zalimin sai ku kasance cikin azzalimai to amma shedan sai ya zo yake rudar da su cikin suratul araf Allah ya ce fadallahu ma bi gurur falamma zaqa shajarata badat lahuma sau'atuhuma wa dabika yaksifani alayhima min warqil janna wa nadahuma rabbuhuma alam anhaakuma kuma shajarati wa qul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubina qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin saka ina fata ku a aiki na zubi suka ce ta ce ba annaba da duka wannan tasiriya ake kawo inda ma za ka gane to za ka jima sai Allah ce fa azallahuma فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Allah ya ce fa azallahuma shaytanu anha sai shaytan ku ya tuntubar da su ya zamar da su abinda aka ce kasicin sai ya sa su sai suka ci da annaba adam da nana hawa ai ce aka fa azallahuma tasniya ne wai ka san wani sa suke annaba adam kada ya ci ita bata ci ba yo Allah ya ce fa azallahuma mubi ne tasniya ne dan annaba adam da nana hawa lokacin da su bi ne aljanna ina fata mun da fa azallahu mashaydan sai shaydan ya dintubar da su ma'ana ya karkatar da su ya zamar da su bai kushe ba zan waye ke yana ce musu an ce kanku ci wannan itace ne dan kanku samu mulki daga nawa aka samu ake dan adam san mulki gare saboda annabi adam ta ake mai shaydan ta ake an ce kanku ci ne إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين الخالدين suratu daha kenan na'am heje shi da yazo yace a'a an ce kaf ku ci wannan itace ne dan in kuka ci bu kwa zama masu mulki guda biyu ba kuma bu kwa dawwama za ku da in kuka ci bu kwa za ku yi za ku yi mulki amma in ba ku ci ba bu kwa samu mulki kuma Allah in kuka ci za ku dawwama amma in ba ku ci ba bu kwa dawwama ba daga nan ne sai aka samu ɗiyan annabi Adam kakanmu kenan gasan mulki gasan dawwama ina fata ku amma ba wata kisa ma da ake gawa aka ce wai annabi adam da aka halice shi a cikin aljanna sai ya ji baya jin daɗi mai hankalin shi bai kwanta ba wai sai aka halici yancin garan-garan na kuɗi wai yan kadago kadago da lbb da goma goma da ishirin ishirin sai aka zo aka kirki zamu ya ji kuɗi kawai ya meke ya ji daren daren wai daga nan ne aka samu ɗan adam son kuɗin jarabar ƙarya ce ina ba za mu yi yanzu kama annaba adam shi annaba adam sheri cewa san kudi jarma kare kai ne mai san kudi ina ba za mu yi wai kawai cingarar garin aka halitta da ya ji kyankyankyankyan na kudi kawai hebe ke kama jiki ya ce yakwara wai daga nan ne sai aka samu duk ɗan adam san kudi gare shi karya ce wannan bisa fata da fata amma wacce aya ce san mulki da san dawwama dabi'a ce gariza ce ta dan adam haka aka halicci dan adam fa'azallahu wa shaydanu ana shaydan ya tuntubar rasu ya karkatar rasu yasa suka ci itaciyai suna ci fa aka rajahuma mimma kana fi sai ku Allah hudo su da abin da suke cikin ni'mal aljanna an ce sun sa lokacin nan babu tuha a suna da riga da wando da komi da suka ci ma itace kawai ya tuwar tasu ta zubi babu sai suka zamanto a sai suka shiga suna dauko a cikin وطفقا suratul haram يقسمان عليهما من ورق الجنة Allah ya ce waɗabbika sai suka shiga yaksifa ne alaihi ma min warqil janna suna cigiro ganyen aljanna suna siyafa a gaban su suna riya annaba adam da nana hawa su bi raka ne amma kuma juna suke to ina yanzu da ake cewa wai samari guda biyu in sun je suna hanya a cikin daji ko almajirai sai a ce ai tsarin mazan gasa ne me yi ya huto ko a huto wa annabi ya hana ka biya bukatar ka can kana fitsari wani yana fitsari kuna magana annabi ya hana na'am ka ce ai namiji ya gani namiji mace ya injuwa musulunci kumiyar ina fata mai za ka laɓe ka can ka je wani guri kan namiji ma ya ganka ko za ka yi fitsari ko za ka ina fata mu annabi ya hana to kaga su biyu ne amma kumya suke kaga ɗabi'a ta ashe mu musulunci abin da ya koya mu bi kumya annabi ya ce alhaya'u min al-iman kumya tana daga imani kenan rashin tafa ba imani ka ce a yau ai kumya a duniya hauka ce iyo ina fata mafi Allah subhanahu wa ta'ala ce fa aka rage huma sai aka huddo su min ma kana fi da abinda suke cikin na ni'imar aljanna sai Allah ya huddo su Allah ya hana su su yi tace ai suka ci sai Allah ya huddo su me yasa kuka saba shedan ne kai ai shi sa shedan wallahi ban mu da magi kamar shedan yanzu da da aina za a- za a yi to amma kuma wannan wani abu ne a lauyin mamuzu a rubuce dole sai annabi adam ya ci itace nan dole ne ba lai amma hau ya saba amma kuma dole ne ya salam ina fata bugun ta dole ne ba aka rage ba aka rage kuma min ma kana fi sai Allah ya hudo su da abin da suke cikin aljanna wa kullu habidu sai Allah ya ce fito ku sabka daga ina kenan aljanna a sama take shi yasa aka ce su sabka ba a kasa ba take bar da ce baby ne ita aljanna daraja ce ita kuma wuta daraka kasan wata kasa eh muna neman tsiri Allah ya ce wa kullu habidu anan sai malamai suka ce nan kuma jamuwa ka alamke kuma suno ne to me yasa aka jamu ina ba za ku wani zai cin zuwa to ai can ka ce su bi ta siniya ake kawa da sai a ce kullum haɓi ɗa a mazan wa kullum haɓi wa wani jama'a kenan sun yi biyu eh malamai suka ce akwai shaidan a lokaci eh wana kenan shi kuma jamu daga nawa yake fara uku wa kunna habitu ba'dukum li ba'din adu kusan ko daga aljanna shashin ku da shashin kuna makiya me makiya gashi ko ana kashe juna mutum dan adam kowa zai fi silsilar shi da bush da joe biden da anthony zillidan da kai da abubakar da mudi da idi da sallau da zaidu da amuru da nura da lo ko da kowa da zai bi silsilar shi zai samu ya danganta zuwa annaba adam bush ma da zai bi silsilar shi zai danganta zuwa kullukum min adam wa adamu min turab dukan ku da adam kauto shi kuma adam da muka sata kuma shi kuma adam ce hannu da Allah kuma daga nan ya ayyuhan nasu ya ku mutane Allah subhanahu wataala ce inna khalaqnakum يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا wai karamci إن أكرمكم عند الله أتقاكم Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane mu ne muka halice ku da namiji da mace namiji shine annabi Adam mace na na hawa waje Allah ku shuguba muka sanya ku yanki yanki wa qaba'ila qabila qabila li ta'arafu don ku san juna wani zai ce ya za a ce an sa yanki yanki an sa kabila kuma a ce dan a san juna eh haka ne yanki yanki yankin iraq yankin azi yankin asiya yankin amerik yankin amurka ta kudu amurka ta arewa amurka ta tsakiya amurka ta yamma yankin afrik afrik yankin afrik ta kudu afirka ta kudu afirka ta arewa afirka ta yamma afirka ta kudu afirka ta tsakiya to kuma a cikin afirka a samu niger mali guinea burkina algeri libi ghana nigeria eh, wani maroc chadi ina fata mu da to kuma allo a cikin niger ke a samu zandar maradi eh, tawa dozo agadas tlaveri niamey a cikin niger ke a samu zandar a zandar a samu sarakaran a runguza dimin muke gawa ne cilakokko ɗan memuna ina ba zan wuri a zarmu ina ba zan wuri an gano gari zuwa na ɗaya to kuma iya a samu alo kabila kabila buzu hullo zarwarme bahaushe batube ina ba zan wuri ba kaza ba kaza to kasan me yasa wataƙila ai a guzun nan in za ka bada misali ya kace yana nan wani guzu mai rawani in kuma hulla ne yana nan wani hulla siriri wani in kuma babarbare ne yana nan wani baki kato ina fata mai wuta in kuma wannan ne in kuma bagurbe ne ya kace yana nan bagurbe yana nan bagobiri ina fata mai wuta yana nan kaza wai misali ne to yanzu wannan misali da ka bada sai a fahimta amma yanzu da aka yi kawai alaje mafi ya za ka bada misali kakka ce a shi nuwa ai su ne aka yi sa alaje mafi ba alaje mafi suna lane juna su a cikin sabon kabila iri-iri su ne suka muku wayo a wata kudi wanda aka wuce kawai ma jami town sai su hudda sha ɗaya ba su kin nan sai a hudda su sai a sayo sabbi sai aka wannan sabbin wanda da ƙarfi suke fuskoki ba ko a su ku ne buku gane su sabbi ne da aka gane ne kuma fifa ya ta yi sibir marfin ma'ana nake so na ce mana duk yawan wannan mutanen duniya yanzu malam nura mutanen duniya an yi ittifaki sun kai a wi miliyan a wi miliyar kaɗan ne rai mutanen duniya ba miliyan ba ba miliyan miliyan dubu so dubu so takwas shi ne miliyar miliyar guda miliyan dubu so dubu shi ne miliyar ina ba za mu kun san akwai triliyan akwai miliyar akwai miliyan ita miliyan miliyan da ya jika ɗari goma kawai ko jika ɗari ɗari so nawa to miliyar guda ha miliyon dubu miliyon ɗaya ɗaya so nawa dubu to miliyan to to triliyon miliyar dubu so dubu goma malala gashin tunkiya ina fata ku wuri mai kawar misali yau ai da nuna ba duniya yawan duniya da yake misali ina fata bai da Allah subhanahu wataala ya ce kullu hayyu sai Allah ya ce ku sauka da annabi Adam da nana Hawwa da kuma shaitan da yake tare da su Allah ya ce ba shi ai in ka lura tare yake da su shi saboda shi yake sa musu wannan wasi wasi shi yake sa musu wannan ra'ayi ba adukum li ba'din adu shashan ku da shashe kuna makiya ku sauka duniya dalilin wannan da suka zo zo ka do duniya wala kun fil ard mustaqarrun na gare ku a cikin ƙasa mustaqarrun nan ne za ku zauna a ga lokacin ku har ya kare wa matamu da wani dan jin dadi ilahiyin ya zuwa wani lokaci kowa lokacin shi da aka yanke ne shi annaba adam kin da su shaidannin kene yanzu ne yanzu kuma annaba adam da nana hawa da shaidankin da yake sa musu wasu wasu sun bar aljanna an zo ina an zo duniya to me ya faru da aka zo duniya فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatin sai ko annaba adam ya gamu min rabbihi daga ubangijin shi kalimatun wajen su kalmomi fataba alai sai tuba wajen Allah Allah ya amshi tuba shi innahu huwa tawwabur rahim Allah mai amsa tuba da mai rahama to anan kina annaba adam ya ya sa ya sa Allah ya ce wa asa adamu rabbuhu fagawa annabi adam ya saba ma ubangiji fagawa ya bar hanya to amma sai dai ya gamu da wayansu kalmomi Allah da ya ya haibe inda Allah ya ce a cikin suratul a'raf قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين annabi adam da shi da narawa ya suka gane sun yi sabo to duk lokacin da Allah ya jarabce ka da wata masiba abinda zaka fara hangowa to ka hango akwai wani rayi da kama Allah kun san jaraba malamai suka ce bi ce akwai jarabawa wanda Allah zai iya jarabta ka baka yi komi ba dan ya ga ya imanin ka yake to wannan ita ita ce ake ce mata jaraba ibtida'i ya ga dan yana so ya daga ma wata daraja sai ya jarabce ka baka yi komi ba yanzu annaba galiban wayansu ba su yi laihi ba ake jarabtar su annaba ayyuka bai yi laihi ba Allah ya jarabce shi dan ya gaya ne imanin shi kuma yana so ya daga shi kuma Allah Allah yana so ne ya maka wata baiwa sai ya ce bari ya jaraba ne to wannan ita ce jaraba ibtidai akwai kuma jarabawa wanda laihi ga mahalla sai ya ce to tunda ka mun laihi bari in ma jarabawa dan a yayi a kankare ma da laifi ina ba za mu yi ba kakunan ta kisa ta jirai jirai wani bawan Allah ne yana cikin gari saboda tsoron Allah ba sai ya bar gari ya ta yi daji ya yi gina sau ma'a yake saboda Allah ina fata ku ta to lokacin da yana ta sallah a can inda yake ga cikin bayan gari kawai ya mahaifin shi ta kwana biyu ba ta gan shi ba ya ta tafi ta tafi aka yi katari a lokacin da ya ta tafi mer lokacin da ta tafi lokaci yana cikin sallah ina fata wani ta ce jirai shi kuma yana sallah sai ce ya ala ina cikin sallah kuma mahaifiyata tana kira shi kuma a musulunci in mahaifiyarka ta kiraye ka in kana sallar nafila in ka ga bai in ka mata duk isharar da za ta gane ba ta gane ba ya halatta ka amsa in dai nafila ce saboda wai don a nuna ma girman haƙƙi na uwaye dan Allah sallah ma yau ko president musulunci bai halin bai rabon president ya kira ya ka amsa ka amsa shugaban kasa in ya kira ya in kana sallah kashe wani in ka ji kiran nashi ba ko amsa ko ka ba shi alama ba kan kai amma uba ko uwa in suka kira ka kana sallah ka iya amsa amma da farko ya ka musu isharar da suka nuna musu sallah to shi lokacin da ya je mer lokacin mantan mai yar ta je yana sallah ya ce ya Allah sallah kuma bayan biya ta sai ya kyale ta kawai ita kuma ba ta ji daɗin abin da yi gobe hallo mam'ar hallo mamta irin lokacin mam'ar ne nake so da warko ma ne hallo ce ta je gobe hallo yana sallar da ta ce jirai shiru ya ce ya Allah sallah kuma bayan biya ta ya kyale ta na karo na uku turwazi yanke muwa yadda aka yi haka fuwa ina ba za mu kai ya da hannu me ya bambanci ne sassi ba an gane ba ina ba za mu yi a na uku da ta ce shi ke da sai ta ce ya allah allah kakka bar shi ya mutu sai ka jarumce shi da ka gwada mai huskar karuwa kawai abin da tun huskar karuwa ba ca taimawa ya yi fasikanci ko ya zira a kawai huskar karuwa ma'ana mummuna addu'a dai ta mai saboda tamurar ta bai ji madaki shi kenan ashe shi kuma yanzu wannan addu'a ta mahaifiya ta kama shi ta kama shi ran nan kawai sai wata daga cikin karuwa a cikin gari da take cewa wai ta tambaya ina malam na guri kaza ya ga ce malam yanzu ya tai cikin gari ya bar muka gari ya bar saboda sharrin mutane ya tai daji a ce yake bauta Allah tace dan a ce su masu tsoron Allah ne bari kai ni kuma zan gwada mai mu musuwai kawai yadda yi wanka ke kwalliya ta ce na ta wajen mutumin akar makallayi shar kawai kullum da yawan zata ce na ashe in ta tayi da ta tayi na farko ta nema ya fasikanci da ita ce yana yi tsoron Allah kawai ya tafke wayo akwai wani mai kiwo a bayan katangar shi ita nema ya fasikanci ya yi ya ta yi ciki kawai kullum daga cikin gari ya ce a wajen mutumin zani na shi ne wannan su kuma da mutane su yi so su ga babban malami ko kuma mutum mai tsoron Allah ko mutum mai karamci a ce ya yi kaza in ya yi wani abu wanda yake ɗan kaɗan kowa sai ya wani wani mai ce kaba'iru ahalin kaba'iri saga'iri amma saga'iru ahalin kaba'iri kaba'iri babban zinihi na ƙaramin mutum wanda ba kowa kowa ban yi babban zinihi to a wajen mutane ƙarami ya ce yi wa da amma babban mutum daga ɗan abu ɗan ƙarari kowa sai babban kawai ta ce a mutum mutumin kawai ran nan sai ta yi aka tare jama'a mu ta yi shi da yake ce aka ce aka rushe su ma'auta shi aka hudo shi aka ci kwallon shi aka bubbuge shi aka mamare shi aka ce kai da kake ce a karama kallon doga abin da ina fata kawai wannan abin sai ya ce akwai lahin sai ya tuno akwai lahin jama'a ya tuno ashe wannan mahaifiyar shi da ta zo kiran shi har so uku ya kyale ta nan ne kai tsaye ce ya Allah ka yafe yana muka shi kuma Allah yanzu in ka mai laifi a nan ciki kana cikin wannan in ka san da kai ko kai wata dubara ka ce Allah ya yafe Allah ya yafe bai bukatar a ce sai ka tashi ka je ka alwala ka je ka zauna ka kalli gabas ba dole bane wannan dama ce da ke ka amma a nan kana tsugunna ka ce Allah gafarta mu sai ce an yahe ma kuma ba wanda zai yi shi kuma Allah in ya yahe ma ko in ya baka ba wanda zai zai ba ba ba gori ba subhanahu kawai sai ya ce ku bari in yi sallah raka'a biyu sai suka bar shi kare kare yau mutuwa ba za ka ba sallah ba da ya kare sallah sai ya ce ina yaran jinjirin ya ga ce ga jinjirin sai ce ku kashi sai aka kashi sai ya dauki sandar shi sai ya dunguri dan jinjiri yanzu aka yi ba yace kai yaro waye babanka yace babana shine wani mai kiwo a bayan katanga gurin kaza yaron yana daga cikin yaran da suka yi magana suna jinjiri yaron jurai shi yasa ake ce mai yaro ne jurai ina fata mu to ashe kun gani me ya gano da me ya tunani ya gane ya saba ma Allah to duk lokacin da masiwa ta zo ta da fara lokaci akwai wani abu da ka saba ma Allah ka nemi gafara Allah shi Allah sai tare san in ka ce yayi mu sai ce ya to annabi Adam abin da yake da ya gano malamin da ka sai aje shi da na Hawwa sai suka ce a cikin suratul Arab ita za ta fasarta kana eh mana ya Qur'ani shi yake fasarta Qur'ani na'am fatalaka adamu min rabbihi kalimatin annabi adam sai ya gamu da waɗansu kalmomi daga ubangiji to anan ba ka kalmomin wadi mun su ayi nan ina ciki to yaka koma al'ara Allah ya ce qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin qala rabbana suka ce ya ubangiji su biyu zalamna anfusana mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana Allah in baka gafarta mu wa tarhamna baka ji kanmu ba lanakunanna minal khasirin wallahi za mu kasance cikin tabo sai ku Allah ya ga shi ne to tantan da suka ne kalmomin da suka gamu sai aka yi su can cikin suratul araf nan kuma sai aka ce fataba alai sai Allah ya fito bai can kalmomin suka wada ba a ce ba an yahe ne nan kuma sai aka ce fataba alai an yahe inda huwa tawwabur rahim Allah mai amsa tuba ne kuma mai rahama subhanahu annabi Musa ma da yamma Allah laifi da ya tangaru wani da kutubo kawai cikin garin garin su ya shiga sai ga wani mutane guda biyu suna faɗa da banu isra'ila musulmi da kuma kafiri dan wajen fir'auna sai ya ce kai me wannan sai ce a wai ice ne shi wannan banu isra'ila dan wajen fir'auna wai itace wai ce ni in dauka ba tare da komi ba zai ba mai da ni ko nace ba na dauka ba ina fata mu shine wanda kalal madinata alahi ni gaflatin min ahliha fa wajribiya rajulain yaqtatilani hadha min shi'ati wa hadha min aduwi fastaghatha allazi min shi'ati ala allazi min aduwi fa wakazahu musa fa qada alayhi qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudullun mubin sai ce qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir faghfara innahu huwal ghafur annabi musa ya ce kai ai kai ne baka gaskiya za kai ka ce ya dauki ma ba tare da zaka biya shi ba sai ya ce to tunda ka ce ban da gaskiya kai zaka dauka annabi musa ya ce ni ya ce ya kai ya ce to bari ka kai te la hawla wala quwwata te ku tiye shi ko ya mutu na ba ta bata to annabi Allah sai ya gari ya lalace ka kala rabbi ci ya ubangiji inni zalamtu nafsi na zalunci kaina fagafir li ka gafarta mu fagafara la sai Allah ya gafarta mu kafiri ne wai kashi amma sai dai ba a jihadi ba a raba hada ne ina fata mu yau a raba hada ne amma wannan yana daga laihin da annabi Musa ya je wajen shi zai ce a ni da na kashe mutum ba umarce ni ba amma ba laifi bane ba inda ni ne ko kai muka kashe kafiri a irin wannan yanayi ba mu da wani laifi amma annabin Allah ne ba jihadi bane ake ba wanda musulunci bane rabon wada ne yake bai so ba hakan amma shaitan sai ya dunkura aka yi abin da aka yi amma kuma bai yi balayi amma a wajen annabawa ai su kamar su daraja su ba dai bace kuma ba kama shi ba Allah zai amma shi gani yake kamar yayi da Allah rabba ba ma aya ta gaba sai Allah ya ce qul la habidu قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allah ya ce qul la habidu sai Allah ya ce sai muka ce da annabi Adam da Nana Hawwa da shedan ihbidu minha jami'a ku sauka daga aljanna nan gaba gidan don ba kan wani waye saura ku kan ba wani ya saura wani ba kai mallake jami'an hallanci duka ku suka sauku fa in ma ya ji yadda kun binni hudan idan shirya ta zo mini daga gare ku fa man tabi'a hudaya duk wanda ya mushi ne fala khawfuna alaihim babu tsoro tattare da su in sun zo mutuwa wala hum yahzanun babu bakin ciki tattare da su in sun zo mutuwa su ce in mu za mu mutu muna jin tsoron abin da za mu gamu da shi a in dai ka zo mutuwa an kai aiki mai kyau babu su mala'iku za su rika sauka innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takamu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashayya anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim sai Allah su mala'iku suke kanka ji tsoro kanka yi mutunci za ka bar gida ne ko sabo za baka kuma din zinariya da azurfa yana na gaza na yar siminti yara ne za ka bari wuldanun mukalladu ne idan ra'aita ma asibita wulula su za baka ina fata mu bayyana sai Allah subhanahu wataala ya ce yanzu ku sauka cikin duniya shine fa shedan da ya ga wannan sai ya ce ya ubangiji qala rabbi anzirni ila yawmi ba'th ya Allah ni a dan saurara mun kan mutu har kiyama kala sai Allah ya ce bai daga minan je ka an baka an saurara ba kala rabbi sai shi shi ne ya ce fa an zirni ila yau mai wasu da a saurara mun zuwa ranar da za a tada kiyama ka an mutu kala sai Allah ya ce bai daga minan munziri je ka an saurara ba kana cikin wanda musa mutu ba sai kiyama to wanda yake nuna shaidan duk shaidan aljani bai mutuwa kafin ya kiyama a'a galiban iblis manya-manyan su ana barin su ya kiyama akwai mai shekara dubu talatin yanzu a shida kaga shida a shida experience gare ya ci zamanin annaba adam wani ya ci na annabu nuhu ya ci na iblis ya ci na dawuda ya ci zamanin annabu suleiman akwai shaidan kin da yanzu a yana rayuwa a duniya amma ya ga suleimana ya je hong kong ya je brazil ya je china ya je kore ya je america ya je switzerland ya je tsinan da kasa horon ba inda bai je ba ashe ku kaga shaidan walla experience gare ga experience na jima a duniya ga yawon duniya ashe ku sai wallahi qur'ani kada yake maganin wannan dan iska shaidan qur'ani kada amma ba qur'ani ba Allah ya ce ce ka ila yawmi waqatil ma'lum har zuwa ranar kiyama qala rabbi sai iblis ya ce ya ubangiji bima a gawaita da abinda ka hallaka ni ka sa ni hallakeke ne la uzayyanna lahum fil ard sai na sa ma mutane kawa a cikin kasa badda ba ni dai zama zan je wuta wala uwiyannahum ajma'in duka sai na haka duka waye ce to anan yayi istisnai yayi istisnai sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin a banda bayan ka tatattu bayan ka tsarkakakku in ka rike Allah shedan bai saba qala hadha siratun alayya mustaqim Allah ce wannan ita ce hanya ta madaidaiciya cewa ba ka iya ba Allah ka bayi na na kwarai ashe duk wanda ya bi shaytan ba na kwarai bane inna ibadi Allah ce bayi na dai salaka alayhim sullan baka da wani kari illa man ittabaka min al-ghawin sai wanda suka bi ka daga cikin halin kanku wa inna jahannama la mawqiduhum ashe mai to kai da su duka jahannama ce kai Allah shi dare sai saka mu bu wasu wasu na shaytan na farko ma Allah sai ya ce ya bani adama la yaftinakum shaytan
آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة kun ga na farko shi ya hudo kakanku daga aljanna sai Allah ya ce ya bani adama ya kun yi annaba da duka da buwaki la ya fitin nan da kuma shedan kan ku bari shedan ya fitin ki to yanzu kuma da yawa shedan ke na fitin ki sai sanya ka kamanta da lahira kamanta da kaza ina fata mun da kai Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakizu shaytana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa innama innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id inna shaytana lakum aduwwun fattakizu aduwwa shaytan makin ku ne ku rike shi maki ina fata in yace ku yi gaba sai ku ce a yamma zai ku yi control da wa shaidan in yi ku zama a yaga da shi in yi hagun ku yi dama in yi yamma ku yi na alarma a shaidan ya idu kuma albakara الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم منهم مغفرة وفضلا a shaidan ya idu kuma albakara shaidan yana umarninku ne da talauci duk abinda shaidan yake sama wani wasu wasu so yake ka zama matsiyaci so yake ka zama matsiyaci irin shi kawai kai alama ahadu ilaikum
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
alam ahad ilaykum ya bani adam Allah ta abudu shi mu yi alƙawari da kuma ya fi biyan annaba don kakku bautawa shi mun yi da ku Allah ta abudu shi innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni kai alarma wa laqad adalla minkum jibril ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
Allah ya ce wa laqad adalla minkum jibillan kaseeran shaytan ya halaka mutane da yawa ya halaka kai karshe shi so yake akwai wani diskur da yake so yi na karshe duk mutane suke shi wa qala shaytanu da ma'u biya وقال الشيطان لما قضي الأمر بينكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم kun ga wannan dis- wannan diskurkin haka shi ne yake so to duk mabiyan shi sai sai ji wannan diskurkin a nan ku ba jin shi bane kai labari ne Allah yake ina fata mu bai amma duk mabiyan shi wallahi sai sai ji wannan diskurkin kai Allah shi tsare mu da goshi Allah ya ce wallazina kafaru mu dawo kan ayatu ta Allah da annabi والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
allazina kafaru amma kaga wanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka karyata da ayoyinmu ulaika ashabun nar wannan su ne ma abuta shiga wuta kun fi har galibin kuma a wuta za su dawo ashab abakan wuta in kana neman wuta in ka gansu masha Allah ka gari in kuma su kake nema in ka ga wuta masha Allah ka ga yadda kake nema ka ga sunan abakai ina fata banza saboda duk aboki da abokin sheki koyi kuma abokin madaukin kanwa bai rasa bulbul fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi fa in kana za sharran fa jalibu sur'atan wa in kana za khairan fa qarinu tahtadi duk aboki da abokin sheki in kana so ka ga danka ya dai dan ya dai dabi'a shi kakka tambaye shi bari ka ga abokin shi shigo gidan in ka ga abokin shi ya shigo gida ya saki wando yana jan shi ya zama dan fare ko kuma da wata sarka irin ta mata ya zama MC ne to dan ka ba ina ba zama in ba da abokin danka ya shigo da asuwaki da bulugul maram da dan gemu gemu to kan ma ka tambaya dan ka ustaz ina fata mu to mu kuma yanzu an aka ga ka zama ustaz sai ayi a ce kai dan ki zai lalace wallahi dan ki zai lalace ya dauko wata hanya amma an gan shi yana zuwa yana shan arkila yana shan mine duk bai lalace ba shi shiryayye ne wannan shiryayye ne amma da arkila da dan wiwi da dan tafa tafa da dan ana zuwa ana rarraga duk bai lalace ba na kirki ne amma daga ya zama usul da asuwaki yana yawan addini ya ce kai ya dauko wallahi ki shiga ta yadda yanki ya dauko ta hanya ta bata ni ban san kuma wanda akida a ina ya dauko ta wallahi zai zama dan idan fata mun fahimta haka ake ina fata fahimta alamu aya ta karshe يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا, وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون sai Allah ya ce ya bani Isra'il ya kuma bani Isra'ilawa uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'mar da na muku ya salam Allah ya ma banu Isra'ila nima su wa tsabar nima fa in suna tahiyya girgije yake musu rana wannan da muke ji dubu sanyi musa banu Isra'ila ɗan gata ne amma da suka tada daga sun yi abu shi ma Allah ya rama daga sun mai kaza sai ya kawo musu wata masiwa ya ce ku kuka taba ni kuka mini kaza ni ma na muku kaza da suka taba Allah sai Allah ya ce to daga yau an haramta muku nono raƙumi ku ƙara sha naman raƙumi ma an haramta muku saboda kun yi laifi da suka yi kaza sai aka ɗauke musu wannan da a suna cin ɗiyan zaki da zumuwa da suka raina Allah suka kama Allah wata magana sai aka kama musu da wani kan da wani wata kuna da albasa da wani daga sun yi kaza sai Allah ya musu kaza to mu wannan al'umma annabawa mana an dauke mana wannan sai mu yi laihin sai in muka tuba sai Allah ya yi وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Allah ya ce in kana cikin sa annabi Muhammad duk laihin da suka yi bana musu azaba ba in kuma bakka nan duk laihin da suka yi suna istighfari yin yahi wanda al'umma annabi Muhammad amma su banu Isra'ila daga sun yi kaza sai Allah ya rama al'umma annabi Muhammad shi Allah ya ce ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ilawa uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku ni'mat ku tuna ni'mar da na muku na san ko muku ni'imomi da yawa wa aufu bi ahadi Allah ya ce ku cika da alƙawari na ufi bi ahadikum ni ma zai cika muku alƙawari in baka cika ma ba Allah alƙawari ya cika ba in ka warware hey warware shi aljaza'u min jinsil amal in ka ambace shi sai ya ambace ka in kai isani sai ma isani in ka muna nama sai ya muna nama in kai kaza sai ma shi aljaza'u kai ka nema abinda kake so shi za a yi ina fata kuma ba wanda ya kai ya Allah da cika alkawari babu wanda ya kai Allah iya cika alkawari ya yi kowa cika alkawari Allah ya ce ku cika da alkawari kuma wani ya alkawari da kuka dauka ga Allah shi ne za ku bauta wa Allah kowa sai da ya alkawari ya zo duniya zai bauta wa Allah kowa ɗaya da karko alƙawarin a hannunka duk wanda ya zo duniya hannun jari a jirgin ko akwai jaririn da aka yi wa hannun jari babu ko bushe hannun jari sai da ya zo da ya warware ina ba zamu ya rubo alƙawarin da ya zo da ya masa wannan alƙawarin ka bauta wa Allah wallahi kun yi da Allah wani zai ce ni in na tsaya na yi tsayi na manta lokacin da muka yi da Allah kun yi ka tuno baka tuno ba kunyi Allah ne yace wa idza akadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده أفتولونا بما فعلتم kun yi da hannu ko ka so ko baka so ba ko ka tuna ko baka tuna ba ko kana wa iya ya fara mu Allah ya ce gare ni kare na ku ji tsoro mu ji tsoron Allah shi kadai abinda muka wada dai Allah shi ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana wa subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka